بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis a bakwai ga watan Sha'aban shekara ta 1946 wanda ya yi shida ga watan Fabrairu 2025 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muka ci karatu cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab idan ba manta ba muna cikin babi da ke mana malam ke mana magana kan mina shirki iratul insani bi amalihi dunya daga cikin shirka mutum ya zama yana da fatan duniya da aikinsa zama aikinsa ga baki ɗaya shi duniya yake da fata shi ɗan duniya ne mala ce babu mina shirki iradatul insani bi amalihi dunya wa qawli llahi ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha fi as-sahih an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'isa 'abdu ad-dinar ta'isa 'abdu ad-dirham ta'isa 'abdu al-khamisah ta'isa 'abdu al-khamilah إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع فيه مسائل wannan babi ma ne ce babu babi mina shirki daga cikin shirka iratul insani bi amalihi dunya mutun ya nufaci da aikinsa duniya kadai ba ba ruwansa da kawai shi dan duniya ne ba ruwan shi tunanin lahira ana iya samu ya zama wani bangarori na aikin nasa in tashi zai sallah ko wani azumi bangarori na rayuwarsa zai zama ya nufaci ubangijin amma kuma shi baki ɗayansa in ka kalle shi yanayin makasudin rayuwarsa da kuma aikace aikacen da yake yi to shi ba ruwansa da maganan maganan lahira mutum ne wanda yake son duniya soyayya ta kololuwa a yayin da yake aiki shi abin da yake nema shine ya sami abin da kira almujazatin dunyawiyya sakamako na duniya in siyasa ya shiga to a duniya yake sai ya same ta in kasuwanci yake so shi dai kawai yanzu yanzu yanzu ta baba shi wato sakamako na gaggawa shi wannan babbaci ta meriya shi meriya kaga so yake ya samu yaban mutane ladan ne yake samu samu wurin mutane shi ko wannan baya damuwa ne da samu duniya an ganshi ko ba a ganshi ba shikenan ba damuwa saboda in zai zama ya shuhura ya samu kudi amma a zage shi ba ga wannan shi babbanci shi da mai wato da mai riya shi da yayin dole shi neman yabo yake yi shi wannan yaban da shi zai sami abin da ya samu wurin mutane wannan hanyoyinsa da yawa kamar da yawa za ka samu wanda suke kafirai ko munafukai Allah ta laka cewa ya alamuna zahira min alhayatid duniya sun san lamarin duniya amma game da lamarin lahira su ga falallu ne ko kuma a cikin gidan musulunci ka samu wani yana yin wata ibada ba dan wai Allah ya bashi lada ba sai dan abin da ya ji wasu daga cikin likitoci suna faɗa na fa'ida da ake samu a wannan ibada din kamar azumi ne ko sallah ya ce yayi saboda ya ƙara horar da kansa saboda ya sami lafiya ko abin da ya kama da haka kamar in zai je ya karatu karatu na rayuwa ja wannan rayuwa karatu ne na duniya shi a duniya kawai ke nema wannan in akwai ta yadda in ya faɗa zai zama za a iya ɗan kau da kai amma gaskiya saken baki a ce hatta karatu na duniya mutum shi ai kawai yana neman duniya ne da shi kawai kaulan wa'ida to masu mutanen kirki suna tsarkake baki daga wannan saboda su tunda sun tabbatar Allah ta'ala ya halice su wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya halice su da su bauta ne to duk abin da suke samu suna amfani da shi ne wajen wajen gada wajen abin da za su yi amfani shi guzuri wajen ya kara musu rayuwarsu da lahira malam ya ce man kada yuridu alhayatar duniya duk wanda yake son rayuwar duniya wazinataha da kuma wato kawace kawacen duniya nuwaffi ilayhi ma'amalahu fiha wa fiha la yubkhasun Allah ta'ala sai bashi rayuwar duniya din bai tauye mashi da komi ba wannan ubangiji ya ga dama kenan wannan ya ga dama sai ya baka kana neman duniya sai ya baka ya baka ya baka kai raban ka kenan a duniya a yanzu kaga Aisha ta tafi tambayar manzo Allah wani mutumi mai karamci yana yin abubuwa a jahiliya yana yin abubuwa a jahiliya sai aisha take cewa to zai wannan zai amfane shi a lahira sai wanda Allah yake cewa ai bai taba da fatan ubangiji da wannan aikin ba bai musulunta ba bai imani ba ko bai taba da fatan Allah ya ba shi ladan da wannan abubuwa kuma ko da ma ya nema kaga bai imani ba haka a wannan zamani yanzu misali za ga idan ana kokarin yaban mutane da wanda suke abin kirki ana sako Nelson Mandela a ciki ana sako su Mahatma Gandhi a ciki da ire-iren waɗannan mutane in ka tambaye su sai ka to dan me suke wannan sai ka gani wato kawai ko dan kishin mutanen su kishin kasa ko na abu wato kaga dai wannan lamarin na duniya bai kai lahira ba shi kuma ubangiji duk abu da zama kawai a duniya kake neman sa kake son ka samu wannan biyan bukatar na duniya tunda wannan abun sunansa yabo a wurin mutane ayyaban ne me ya zama lalata shi saboda ba su imani da Allah ba sannan kuma ba su halarto cewa wannan abin da suke imani da suke yi ba Allah ta'ala kuma inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa Allah ba zai bada ladan abin da baka yi niyan shi saboda ubangiji baka lada ba kai kawai niyyar ba wato kawai wani kishin kasan ka ne ko wani abu ko neman wani haka duniyan ka ko kuma kana ganin idan jama'a ba zuwa lafiya ba harkan ciniki ba zai sama stability ba ba zai ba zai zama an sami karko ba to kaga wannan tunda wannan ai duk wani mai hankali zai gane cewa in ba samu zaman lafiya ba za a sami shi kuma tunda har ina neman kuɗi suke a zama lafiya kaga shi duniya yake nema to kuma wannan kaga ba ba abu ne wanda ya kamata ya kasance yayi ba Allah ce walaika ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ira ira wannan mutane ba su da komai a duniya sai wuta wa habida ma sana'u fiha kuma abinda suka aikata a cikin duniya din na alkhairi ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun kuma fatacce ne abinda suka fanci suna aikatawa wannan aya tana nuna mana cewa duk wanda ya bauta ma duniya ko dai in ya zama ya bauta ma duniya a dunkule da fillafinlansa wato shi baki ɗaya sa ɗan duniya ne babu wani abin da yake yi saboda ubangiji ya ba shi lada ko ta ina wannan yana bautan yana bautan duniya ne wato ya zama shi ɗan gani kashe duniya ne wannan to wannan wanda ya mutu a haka ne ya mutu bai da musulmi ba shi sa ma na ce mina shirki daga cikin shirka zai iya zama shirka babba zai iya zama shirka karami amma wanda ya karkata ma duniya din da wani bangare na aikin sa to amma kuma yana da yabautan Allah kuma yana da ubangiji ya bashi da wasu bangarorin ko da wani bangarorin ba su da yawa to zai zama wato razanin abin da ke kansa na zunubi da alhaki gwargwadon yadda ya karkata ma duniya din ubangiji zai zai mushi hukunci kan wannan muka ce wannan baya kora baya kora kuma a ce mutum ba zai nemi duniyarsa ba yanzu mutum saboda ya ga hanyar karatu ko hanyar sana'a hanyar da zai gyara duniyarsa wannan shi kashi ubangiji ya riga ya jawabin wannan yace wala tansa nasibaka minad dunya kar ka manta rabanka na duniya to shi rabanka ka ka manta rabanka na duniya ana maganar ka ce ka nema yadda zaka wato wato tada komo danka ka biya bukatunka ka je ka nema kudin amma kuma kai zama shi kudin shi kake bauta kawai kana hidima kaman in ana rayuwa kawai ka zama shi wannan kudin ko duniyan ita kake nema in ba dan ita ba to ba za to ba za ka ba za rayuwarka ba ta zama ba ta da amfani to wannan ba daidai bane mafi ƙololon mutanen alkhairi shi ne wanda zai zama yana amfani da duniyar nan ne a matsayin kawai ala makamashi a matsayin kawai wani tools ne wasu ala wasu abubuwa ne wato kayan aikace aikace zai amfani da su wajen neman lahirarsa to wannan shi ne mafi ƙololuwa yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi tabbatacce yace kun fi duniya ka anha gharibun aw abin sabi ka zama a duniya kamar kai ba ne ko wanda ya zo kitar hanya haka dai wanda ya zo kitar hanya ba magana ya zama ya tsaya ce ya tattara ya gaba tattarawa ya tattara ya tattara ya tattara a'a to wannan su a cikin bayan Allah wanda Allah ya ba su wannan abin to su suka fi kowa su suka fi kowa wato aikin alkhairi kuma su suka fi kowa dacewa sai kuma wanda su su ba su halarto cewa yanzu wani duniya suna amfani da ita ne saboda za mu musu alkhairi a lahirar su ba shi dai kawai zai je ibada sannan kuma tashi ne wani duniya zai je ne duniya sa baya ba halarto da wannan da wannan maganar niyya din ke zo da malamai suka ce shi wannan kaga rafkanan ne mai gafalalle amma dai wannan kai ba zaka zaka zargi shi ba shi wannan babu wani zargi da zaka masa tunda dai bai yi sakaci da ibadan nasa yana ibadan kuma dai yin ibada yana roƙon yana roƙon Allah Allah ya bashi lada kuma Allah zai bashi lada sai dai ko bai samu ladan neman duniyar can ba shi su bambancin shi da shi mutanen kirki to su har ko bacci idan suna yi mutanen kirki saboda a fadake suke suna jin cewa wannan za su yi ne saboda ƙarfafa kansu wajen su gyara gyara lahirarsu to har bacci sai zama al'ada da abubuwan da suke yi da zama da za su huta hira da za su da mutane duk sai zama wato lada a wajensu shi ku kaga bai samu wannan ladan ba sai yayin da je wurin ibada sannan zai samu lada yayin da je neman duniya sa kuma shikenan alƙalami babu eh la lahu wala alaihi in kuma in yi zai tawassu'i ya yalwata ma da yawa to kuma zai zama alaihi ba lahu ba to sai kuma da zai zama shi a ya zama ya riga ya wato wannan neman duniyar ta kasa ta zama tana tana shagatar da shi daga yin wasu abubuwa da suke na na wajibin sa na da'a to wannan kaga duk wanda yayi wannan kaga akwai tafsiri akwai sakaci a babin sa ubangiji kuma zai bashi alhaci gwargwadon yadda yake yin wannan sakacin kuma muka ce wannan kaga misalin sa wanda za ga wani lokaci neman duniya su tana kange shi daga asalin neman lahirar nasa ko kuma daga wasu daga cikin wajiban sa neman lahira za ga baya samun dama ya wasu abubuwa a nan ba ana maganan wai babu yadda aka ce mai dan kasuwa yanda shi wanda ba dan kasuwa bane zai tsaya ta kiyamul laili yana kaza yana kaza yana zumunci shi wanda zai bashi dama amma Allah ta'ala cikin hikimarsa ya sa hanyoyin alheri da yawa shi ya zama talaucinta na yake da kuɗi zai ma wasu zumunci kamar shi ga dan kasuwa mai kuɗi yana zai da yana da abubuwan da zai yi to amma ya zama dungurungun ya zama wasu abubuwa na wajibinka ko da Allah ya baka kana neman kuɗi yana wani yana shiga da kai daga kan wasu wajibai to amma dai akwai wasu wajibai kuma da kake yi kuma wannan abin da kake nema na duniya shi ke baka dama kai waɗannan abubuwa in kuɗi ne Allah ya baka wato kuɗi zaka zai zama ana ganin kana mutane alheri in kuma Allah ya baka tasiri ne to ba za a ga yawan ganin kana zuwa ziyara al'umma ba da zumunci amma kuma za a ga alherin da kake ba mutane to kaga wannan baka manta da koyi baka sakaci ba amma sa mutun yayi sakaci baki daya wanda shi baya ba ruwan shi shi na barin duniyar sa to kaga wannan shi malamai suka ce kamar wanda ke kiwo ne kamar wanda yake kiwo ne a wajen da aka ce kare shiga aka shinge aka ce kai shiga zai wuya ya kubuta sai ya kita dan ba zai wuya ya zama wata rana zaka samu bi azhar ba bai la'asar ba kawai dan neman kuɗi sai kuma na gaba na ƙarshe an da a cikin musulunci ne shine wanda shi babu ruwansa shi ibadan nasa ta ritse cikin aikace-aikacensa na duniya baya yin sallah baya neman ubangiji baya neman kusanci da ubangiji ya zama kurkuku na neman duniyarsa shi baya yin komai baya samun dama ya komai yana dai an sunan musulunci sallan ma in ya ga dama in ya tashi dai haka dan yi dungurar sa tsajen kuciya ya tashi fa abinsa amma dai baya halartowa kuma a rafkare ke abinsa yanzu shi wannan ya riga ya shigo cikin wani koma kwarai da gaske ya zama yana kusa da kafirai ko da bai zama ya kafiri ba to amma wannan yaji yana cikin hadarin hadarin gaske in an tashi to wanda za su yi kusa da shi shine kafirai su kuma wanda kuma sauran munafikai wanda ba ruwan su lamarin duniya ba baki da lamarin lahira baki da su wannan ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun wannan shine rabar wanda malamai ke kun ga akwai yanda zai zama shirka ba akwai yanda zai zama shirka karimi na fatan duniya kawai ai da fatan duniya ka kama kama kai kini wa ubangiji da duniya zai iya zama babban shirka ya zama karamin shirka amma mutane na gari kuwa kamar yadda muka faɗa wasu idan suka kai akwai wanda in ya kai shekara arba'in da yan kai zai sassa lamarin neman duniya to yanzu kaga a wannan zamani kai baka ce ba shi bature ma ya zo ya ce maka life begins at 40 so yanzu wani abu ne da shi yanzu ba zai iya ba za a iya cewa za mu yi wannan mu ce shekara arba'in ba duk da shekara arba'in da ma dole kai shekara arba'in kuma ya zama bai da manufa a rayuwa to wannan kuma sai dai kuma Allah ya kyauta zai wuya zama yana da manufa to amma magabata suna matsawa yayin da mutum ya kai shekara 60 60 da ma rayuwa al'umma da galibi 60 ko 70 wanda ubangiji ya dora mushi akan wannan ta kuma bonus akan bonus yake eh mu yanzu iyayen suna bonus Allah ta'ala ya shi za ku wannan su ya shi musu albarka eh wato kaga a zai rika jin cewa magabata suna jin cewa yanzu su kai 60 idan neman kuɗi suke yi to za su rage za su koma ya zama lahirarsu ta fi yawa akan neman kuɗin saboda su zama sun wakala kansu gami da ibada wannan da yawa daga cikin magabata duk sun yi haka in za ka in za a tuna abin da ake kanta a riyadu salihin na na na na na imamu nawawi za ka ga ya kawo wannan ishara ya kawo maganganun malamai akan wannan cewa da an kashe kana sun to za ka samu idan samu duniyar ta biha wa ni'mat in bu samu in bu samu ma to za a hakura za a hakura wanda ya kashe ka sun ji ai ya kamata a ce dai yanzu ba ya da wasu nauyi nan kaga sai ya hakura shikenan sai je ci gaba da ibada wannan shine abin da abin da aka fi so na'am mala yake cewa wa fi sahihi hadisi ya tabbata a cikin sahihi ko kuma mu karshe wannan maganan muna magana cewa wanda yake shekara 60 ya kamata ya zama ya zama yana da yana ibada bai kamata ya kamata a ce yana da wasu timetable na karatun Qur'ani misali yana da wasu aikin alheri da yake yi zaka ga daga cikin tsofin masu albarka zaka su suna yin wannan ai muna gani aikace zaka ga wani saboda yaran girma ya tazo girma ya zo zaka ga kullu yana masallaci wannan abu ne mai kyau kullu kuma zaka ga yana zumunci za ga kai ka manta da shi kai abin zaka da matashi ba amma shi yana ya tuna da kai kamar ta fi da yake ko tunawa ke ni ba sani ba kawai sai ka ji waya kawai shi kai yaro ka manta amma shi bai manta ba so da me yake yana neman lahira a lokacin yana neman lahira kusan zai zama kamar ya saki ma ya saki ma duniyar baki daya kamar yadda mawaki ke cewa inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا ja'alu lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna yake cewa Allah ta'ala na da wani wasu bayi masu zaran gwada mazar gwada ne su masu fahimta inna lillahi ibadan fuqana masu hankali tallaqu dunya sun saki duniya wa khafu fitana sun yi tsoron fitin da ke cikin duniya nazaru fiha sun yi bincike kan da lamarin duniya falamma alimu yayin da suka suka samu yakini cewa anna halisa li hayyin watana duniya ba waje zama ne ga rayayye ba ja'alluwa sai suka maida duniya lujatan ta zama kamar wato duniya ta zama kamar wani ruwa ne wani teku ne za su ketare wa takhadhu salih al'amali fiya sufura suka maida aikin alheri ya zama kamar jirgi za su ketare ta to kaga wannan shine wato wanda suke kololuwa wanda suke afadake su rayuwar duniya ba su rayi ne kawai daga duniya sai kaduna ba a daga duniya sai kabari sai shakko lahadi kuma za a je a gaba da ubangiji to wannan shine ya kamata ya zama kowannen mu yana yana wato wato damuwa da irin wannan abubuwa ko da ubangiji ya yi ka yaro da zai yaran ma dai suna mutuwa ba ba dai shi ake magana ba amma ko da ubangiji ya yi ka kana da matashi to kana same ka ya zama san duniya ya maka yawa duk yayin da ka zama ka tashi akan wasu ɗabi'an wata ɗabi'a na san duniya kan kana yaron ka to in ka tsufa ka za ka yi kamar yadda in ka ga mutumin kirki a tsufansa za ka ga to tun a yaran shi ma mutum mutumin kirki ne idan ya zama aikinsa ke neman duniya kawai ba banda in ba duniya ba ruwan shi to kaga wanda ya zai zama kamar wanda yake bai da bambanci da ko akuya ko kuma a tinkiya na gidansu zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamu ci kabar su su ci su sha su ji dadin su kuma dogon buri ya zama ya ya dauke musu hankali za su za su sani kar mu zama aikin mu kenan wato neman neman wato duniya kadai daga cikin addu'o'i da suke da kyau ake yi addu'a na qunuti Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina yalla kar ka sanya duniya ta zama ita ce mafi girman abin da ya dame mu kar kuma ka sanya nan ne kolo ilimin kai iya abin da ka sani kawai lamarin duniya shi dai a ce ɗansa ya ci ya cinye a chemistry biology waye ya zama doctor ya zama pilot ya zama waye ya zama engineer shi ba ruwansa lamarin lahira ko shuru babu shuru gidan shi gidan shi kawai shuru ake duk ɗan duniya ne duka Allah ya kyauta da aka mata a kula wannan kuma yana shiga a cikin gidajenmu cikin yaranmu cikin mu'amalanmu din dai ka zama dan duniya mutane ba su kai lahira ba dan duniya ne za a kira ka a ce wai dan duniya ne Allah ya kyauta malam ce wa fi sahihi hadisi yana cikin as-sahih as-sahihain kenan al-bukhari da muslim ana abi huraira daga abu huraira ko cikin al-bukhari za a ce قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كعيسى عبد الدينار bawan dinari bawan kwandala ya tabi ta isa abdul dirham bawan dirhami ya tabi a wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar daga hadisin abu salih zakwan ibn abdullah samman daga abu huraira hadisi ne tabbatacce a yake cewa sai dai nan mala ya kawo ce ta isa abdul khamila za ku ga ya karo ta isa abdul khamila wannan ruwaya ba ta wannan lafazin khamila ba ne ta zo a cikin sahih ba mala ya kawo abu amma ya ranka kawo mawul bukhari amma kuma ya dauko lafazin da ba kowace shi tashi ba al-khamila wannan ta zo ne a cikin littafi na mu'jam na al-arabi da kuma amsal al-hadis na abu shaykh al-asfahani al-khamila wannan karin to amma dai mawul bukhari ya kawo ta da ma'ana shine sai ya kawo lafazin al-qatifa al-qatifa da al-khamila kusan ma'anar su daya mala ce ta mazala ce ta isa abdud dinar ta isa abdud dirham wato ya tabe bawan dinari kuma ya tabe bawan azurfa in aka ce ta isa shine kabballahu abd dinar Allah ya zama ya ya kifa shi Allah ya kifa fuskar sa ya zama fuskar ta sama ya karawo kasa sama ya kasa ya koma sama wannan kamar addu'a ce addu'a ne manzo Allah yake masa cewa Allah ya halaka mutumin da aiki sa kenan neman neman wato duniya Allah ya zama ya ya maida wato fuskar sa koma kasa yace abd dinar bawan dinari wa abdul dina wa abdul dirham da kuma baya bawan dirhami wannan nuni ne zuwa ga cewa ya inda ya karkata ma duniya ya zama duniya ita ce mafi abin da ta dabe shi mafi kolon damuwarsa mafi kolon kuma ilimin sa bai san komai ba sai duniya in kaga yayi to yayi ne dan duniya in kaga bai yi ba to yayi ne saboda yana tunanin cewa duniya ba zai samu duniyan ba don haka ba zai yi ba don haka ya zama mushriki a wannan babu ya samu zan kira shi abdu dina wato ya shi ya riga ya mutar makansa ga kwandada ya zama shi ba bawan Allah ba alhali ga ubangiji da ya halicce shi yake bashi arziki hatta wani arziki da yake samu na kwandala dirhamin da dinari ubangiji yake bashi malamai suka ce ta isa nan addu'a mazala yake bashi ko kuma bai zama ba addu'a ba mazala yana bada labarin halin da zai kasance ne wajen ubangiji cewa shi halakacce ne shi din ba zai samu alheri wajen ubangiji ba yace ta'ida ta'isa abdul khamisa bawan tufa shi ma ya wato ya halaka al khamisa shine wato duk wani abinda gwado da za a yafa wanda mai kusurwa guda hudu mai kyau galibi alkhamisa kusurwa wato gwado ce mai kyau wanda wato tana da zane-zane masu kyau haka ana santa a wannan lokaci musamman suka samu shi daga yaman to anan abinda dai ake magana shine wanda ya zama abinda ya himmatu kawai shine ya zama ya sa kaya mai kyau shi dai kawai ya ji me zai sa wani irin fitowa zan yi za mu fitowa irin ba inda ba na kowa ba tunda ka ga ma ka bace kullun kai zaka yi fitowa fito da da ya zama one in town din nan wani abu ne wanda ake za a yi samun zunubi dan daga ciki akwai libasin shuhura da manzo Allah ya hana cewa mutum ya sa wani wani kaya wanda zai zama a daidai a wannan kasan a wannan garin a wannan rana ba wani sa irinsa saboda kyansa tsabar da kuma tsada da yake ci ya zama abin da ya dame shi ne wato wannan wannan wato tufan da zai sa har wanda ya mantar da shi ga Ubangiji ya zama babu ruwansa da lamarin Ubangiji ba ruwansa da wato botan Allah ta'ala da yake yi yace ta Isa Abdul Khamila bawan Al Khamila ya tabi Al Khamila a kamar da duma zai zama da duma mai taushi wanda take take da kamar kafir dai kaga ai tana da gashi gashi haka shine kamar al-qunfusa zatul huduf al-latifa wanda zai iya dauka ko kuma ya zama ana maganar al-qatifa din alkatifa zai zama ko abinda kake sawa a zauna mai taushi kuma abinda ake yafawa a kwanta da shi kaman bargo mai kauri ko mai taushi to shi ma wanda ya zama shi aikin sa shine kawai ya kyautata gidansa ya kyautata gurin kwanciyarsa ya kyautata fentin gidansa ya kyautata siyan kujeransa to shi wanda Allah yake cewa ta Isa ya halaka ya zama bawan su kenan ya zama bayi da abin da yake yi sai dai bauta ga waɗannan abubuwa yace in u'tiya radi wa in lam yu'tal sakhit irin ɗabi'an wanda mutumin shine idan aka bashi yana daga cikin wannan babban abin mamaki game mai neman duniya kenan in aka bashi ya yarda in ba a bashi ba kuma za zai koma kuma yana yana cizon yatsa yana zagi yana kumburburi baki daya kaga wannan da yawan lokaci za ka ga ina yawan kawo misali da siyasa irin wannan kai ne ka tashi ka taimaka wani wani ya haka faɗa ka yaje in ba baka ba kuma in an baka ka ci gaba da yabo kuma in ba baka ba sai kuma kuma kana neman ina ne makusa wato kamar da can Allah ya jode maka basira ka je ka kaza an hutu ya yanzu kuma da ka kai shi kuma yanzu ka kuma kana kana kana makusa ai ba mai gane ka haka saboda neman duniya kai ma kake yi ba kai ba ci Allah ta'ala ba lahira kake nema zuriya ir in udiya radi wa in lam yu'ta sakhit wato in an bashi ya gamsu ya yadda in ko ba bashi bai ta kumburburi yana kumburi yana cewa shi ba bashi ba yayi haƙuri da wato bautan duniyarsa bai yi haƙuri da wato cewa ubangiji shi ke azurtawa ba bai haƙuri cewa idan an bashi ubangiji ne yayi kadara za a bashi ba in ba an hana shi ubangiji ya kadara ba za a bashi ba asalin wanda ya bashi ko ya hana shi shine ubangiji tunda arzikin na wajensa to sai bai halatto da wannan ba ya dinga raki bai halatto cewa dukkan abin da ya samu na alkhairi ko kuma abin da sharri ya fada masa duka wannan daga abin da ubangiji ya kadaro ne kamar da alqama ibn qais an-nakhai yake fada ya wato maganarsa ya ya gabata yayin da yake fadin cewa wanda ya imani da Allah yahdi qalbah zai wato shiryar da zuciyarsa wa man yu'min billahi yahdi qalba zai ce ta isa wan takas ya halaka ya wato fadi ta baibai wato sama ta saman sa ya koma kasa a haka ya fado da ya tashi fado wani kai ya fado ta kafansa sai ya fado ta ka kaga wannan ya riga ya fadi kuma wan takasa kuma wato kansa ya koma sama sama ta wato kafansa ta koma kansa ya koma kasa kafansa ya koma sama ya zama a baibai yake shi ne alintikas idan shi ka mazala ce idan ya sami ya taka wani wato wata kaya falantakash insha Allah Allah bai ba shi dama ci ba mazala yana yin addu'a ga irin wannan mutumi da shi ake saki na neman duniya idan shi ka falantakash manzala bayan ya gama wannan addu'a sai kuma kuma zai yi ma mutum wani wanda aka sun wannan sai ce tuba li abdin wato madalla ga wani bawa dan tuba ala wazni tu'la mu'annath ne na atyabu atyabu shine wanda yafi kowa wato tsarki wanda yafi kowa alkhairi wanda yafi kowa rabauta wanda yafi kowa samun abu mai kyau shine atyab to nawa ta sai a ce atuba kaga lafazin tuba yana da ma'ana mai kyau shine malamai suka ce alkhairul kathir wal husna ad-da'ima was sa'adatu ad-da'ima alkhairi mai yawa kuma tawon abubuwa masu yawa su ma kuma dawwamammu kuma wato rabauta dawwamammu wannan shine lafazin tsuba ba za ka ce tsuba li abdin alkhairi mai yawa ga wani bawa ma'amar ina ruwato da qasal ibnu ja'abatu sabi ce tsuba laka ai asabta khairan in aka ce tsuba laka wato ma'ana ka samu alkhairi asalinsa daga atib ne ko atayib sai suka mai da wannan yawun ɗinsa na yawun atayib suka mai shi zama wawun saboda bawun ɗinsa mashi zamma saboda samu mujanasa a samu yayi daidai da wato harkan harkan da ya gabaci shi zama tuba wasu daga cikin malamai magabata suka ce tuba suna ne na na aljanna ko suna ne daga cikin wato wata bishiya ce aljanna tuba din to duka wannan babu wani babu wani cin karo dama suna linzami ita bushiyar ta alkhairi ce kuma aka sanya mata sunan alkhairi kaga sunan ya dace kenan sunan ya dace zama quba li abdin aljanna wato wata bushiya ta aljanna ta tabbata ga wani bawa akhidin bi inani farsihi in kace anan ya zai zama as-sahab da ayin wasali sama in kace anan zai zama girgije in kace al-inan kuma abinda kake magana yana rike da linzamin dabbarsa fi sabilillahi saboda jihadi baya neman lahira da wannan kuma baya neman banna ba kuma yana neman kawai samu wata duniya saboda ya fi kowa uluwi ya fi kowa kumbura fuska ya fi kowa wata takabburanci Allah ta'ala shi tilka darul akhirah naj'aluha alladhi la yabdil uluwa fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wannan ita ce da rayuwar lahira muna sanya ta ga wanda ba sa neman wato banna a ban kasa ko ba sa neman wato uluwi girman kai a ban kasa kyakkyawan lamari kuma ya ga masu takawa Allah ta'ala ya cewa man kana yuridu harta al-akhir nazidahu fi harfihi wanda ke neman wato lahira da aikin sa to zamu wato ka mishi kari a aikin da yake yake yi Allah zai bashi lada ko ya sa mishi albarka a aikin ya karfafa shi cigaba da yin aikin wato neman lahira da to nan manzo Allah ya cewa tuba li abdin aljanna ta tuba ta alkhairi ta tabbata ga wani bawa akhidin bi'ina bi'ina ni farsi yana rike da linzamin wato dokin sa fi sabilillahi saboda dauka kalmar Allah ya fi jihadi ash-sha'ata ra'suhu shi din kansa yayi birgitsa yayi wato kura bai ma taje ba shi abin da ya dame shi ba wai wasu su gani suke wai kai baka baka taje kai ne ba abin da ya dame shi shine shi yaushe ne zai samu sakamako sau wajen ubangijinsa mughabbaratin qadamahu kafarsa da yayi mutunci da kura duk wannan bai damu da yanayin halinsa ba shi yaya zai ya mutane za su gaishe ka san ubangiji yana da wasu bayi za ka ga su mutu amma kuma in suka rantsa ga ubangiji ubangiji zai biya su musu bukata da za su rantsa ba a yi ruwa ba sai ya ubangiji wallahi kai mana ruwa saboda mu amfana ubangiji ba zai kunyata su ba zai yi ruwa amma kaga yadda ɗabi'ar su yake in kana fil hirasa ko da ya fita jihadin mutane ba ya matsa wai sai an ga jarumtansa an ga wato abin da ya sani ba in yi an sa shi a gadi ne kana fil hirasa zai tsaya kawai gadi wato a ce shi ma ba bai daga cikin prominent commanders kamandoji ma wanda suka fi kowa shahara ko da yana da jarumtaka amma shi bai damu ba an gane ko ba gane ba wannan bai damu ba galibin ko mutane ai ba ba iya haka dai inda ka je ko ake alkhairi ne kana son ka bi ka shuhura a wajen to amma shi ya je baya ne bai shuhura a wajen idan aka ce gadi kawai irin wanda ake cewa su gadin nan wanda su aka tabbatar su ba ba su zaran gwana wajen ba mazar gwanan yaki bane su to aka tabbatar aka za a yi bacci sai da ku tashi ku gadin in an sun hango wasu abubuwa su ga to ga sunan ga sunan ga sunan ga hadi ga hadi ga hadi kaga wannan wanda ke irin wannan ai ba muhimmanci sa kadan ne a cikin sojojin yace in kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa idan kuma aka ce ya koma can baya galibi wanda aka fi sa su a gaba su ne wanda suka kowa zama barada amma shi aka ce ya koma baya kamar an raina shi ana ganin kamar shi rago ne ko kuma ana ganin gudunmawar da zai bayar a yakin ba ta da yawa sai a ce ya koma baya to sai koma shi ba ruwansa shi ba zai damu ba shi bai shi in dai ko ina aka ce je tsaya in dai bai samu ubangiji ya bashi dada to za a samu wato zai wato zai zai yi din inista adana sau tsabar neman rashin neman shuhuransa da kuma neman da ba a sai san shi san a sani in ya nema izini ma a yanayin ɗabi'ar salami uban ba a mushi izini yanzu kamar wani wanda yake kawai haka shi kashi kawai yake a baki titi ka je gidan gwamna ka ce ka gwamna za ka gani kuma yanzu yanzu nan na ya an haka a gwamna ba za su bude mushi ba to amma kuma kila wajen ubangiji kuma wannan din ya duk wanda sai gidan gwamnati ya fi matsayi tsiri da ubangiji da zai rantsa ma ubangiji ruwan da za a wannan rana din albarkacin addu'a za a samu ta in inista azana lam yu'dhallahu wa in shafa'a idan ya ga wani ko yake neman a mishi kamun kafa yace dan Allah wane a taimaka a bashi admission misali lam yushaffa ba za a bashi wannan kamun kafa ba kama shi wata shi bai kowa bane shi ba kowa bane dan haka shi ba wanda da ya san shi amma tare da haka aikin da yake yi duk lamarin sa na duniya da zaka ga yayi to neman lahira yake in kuma ya fita jihadin to asali neman yake ubangiji ya bashi lada ba za yamma irin wannan mutumi addu'a yace aljanna ta tabbata ga wannan mutumi alkhairi mai yawa ta tabbata ga wannan mutumi rabo mai yawa ta tabbata ga wannan mutumi kaga wannan ya kamata bi sai mu zama mu ma mu koma yanayin abubuwan da muke a rayuwarmu shin muna yi ne don wato ubangiji ya ba mu lada don mu samu wannan alherin ko kuma muna yi ne saboda mu sami sakamako ta duniya yayin da kake wato abubuwan da mutum ke yi na na boko duniya kawai kake son ka samu kawai da ka gama a maka aiki in kai wasa Allah jarabce ka da kasa irin Najeriya ka gama aikin ka gama katun babu aiki ko shin da Najeriya har ta zama a ce likitoci na fita akwai wasu wanda suke yan gaban ku shi irin irin likitoci ko sabis kuka je za ga sai ba a ninka kusan kashi goma ko a ba kashi goma amma da su a ba su in dubu ɗari za a ba su kusa a ba ka dubu goma kamar duk wanda yake sabis za a haka ake yi sai sai wanda suke dan kusa da su wanda suke dan kusa da su irin masu pharmacist ko wani abu kamar dai wato rake ake musu abokan to amma shi kanshi wannan din ya zama kai ne dan Allah ko kai ne dan dan dan kawai ka samu aiki ka kuɗi idan kai dan wannan to kaga ga razan da da manzo Allah yayi addu'a da manzo Allah yayi addu'a manzo Allah kuma ba za ta fada kasa banza ba sai ka ka gaba kuma aki Allah bai sa maka alheri ba amma wanda ku ya nufaci ubangiji ya nufaci ubangiji ya tallafa mishi kuma ubangiji ya bashi lada sai kaga ya samu duniya kuma ya samu abin duka duniya ce mai nema ba kuma sai ta zo mishi tana cewa dan Allah ka rike ni amma kai kana neman duniya ka sai da ka sha wahala Allah ya baka duniya kuma kai baka huta ba kai duniyan ya zama kai shi ke hawanka kullum kana can mitin kullum kana can sai ka sha abinci sai ka sha kwayoyi zaka zaka kwanta kullum kana da aikin ka kenan kaza kaza aikin ka kenan kaza kaza ko kuma Allah ya baka kuɗi ya baka komai Allah ya hada ka da wasu yara iyalai tunannu wanda kawai duk wani wani wato cuta na duniyan nan Allah zai Allah zai ya sanaro akan sa akan ka hawan jini kaza kaza depression duk dai babu farin ciki nawa nawa ake samu mai kuɗin ka ga kuɗi ga kuɗi amma ya kashe kanshi nawa nawa ake samun wannan saboda haka kar mu wani abin da zai zama ya bata aikin mu idan muka ce zamu zama aikin mu kenan neman duniya to kaga muna ba Allah shirka wani mutum na cikin hatsari kwarai da gaske dan siyasa ya kula da siyasan shi hanya yadda zai samu wato lahira a wannan aikin nasa mutakar ya nufaci ubangiji kar ya ce wai shi sai a duniya ake yin ta duniya ake samun robanta duk wanda ya faɗa wannan to kaga jahili ne san addini ba bai san ubangiji ba ubangiji babu wani aiki da ake yi da ba za a iya neman lahira a wannan babu habbaci bacci kaga shine karshen abu da kake amfani har abinci in ka ci akwai da aka mai da wannan abinci zama ibada zan ci saboda ƙara kyautata yanayin jikina saboda in gode ma Allah kuma in je in yi mashi ibada shi kenan zama ibada kuma to amma kaga sabanin akasi wanda mu galibi ba mu halartar irin waɗannan abubuwa za ka tun shi ma ka tun ka rika halartar cewa ubangiji kana yi ne saboda ka zama ka taimaki mutanenka saboda ka kora kanka da talauci saboda kanka kana roƙan mutane wannan shine abin da ya kamata a yi malata fihi masail wannan akwai masaloli a wannan babu al'ula na farko iratul insani bi amalihi al-akhirah ya kamata mutum ya zama yana da fatan lahira da aikin sa kaga Allah ta'ala nan yayi razanin cewa duk wani dan kana yurid hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilayhi ma'amalan za mu cika musu aikin su kaga aka san haka kai kuma sai ka zama kana da fatan ubangiji da aikin ka to kai ba ma kamar wanda ke zama duniya ba shi wanda ke neman duniya shi babu tabbas Allah in ya ga dama ya bashi ya ga dama bai bashi ba nawa ne shekara 40 yana neman yana neman kuɗi Allah ya fita bashi ruwa 40 nashi na kanshi ba akwai irin irin wannan mutane da yawa amma kai da kake neman lahira kai babu probability a ciki babu wani kace wani wani wani ubatu babu shi kawai in ka neman lahira to tabbas tabbas kawai ubangiji zai baka wannan lahira in kana neman lahira ubangiji zai ƙara sa maka albarka kuma ma zai ninninka maka kamar da duk wanda ya zo da aiki alkhairi ubangiji zai ninka mashi goma zuwa abin da ma ya wuce guda goma din malaci athaniya na biyu tafsiru ayatul hud aya tafsirin ayatul nasatul hud shine wannan man kana yajil hayatid dunya wa zayatan wa fi ilayhi ma'amalahu cewa Allah ta'ala ya ga dama zai basu in ya ga dama kuma shikenan ba zai basu ba mutum ya ga ya mutum zai yi amma kuma zai zai hada da ubangiji sa bai da ta cewa athalita na uku tasmiyatul insanil muslim ma'a abdad dinari wad darahim wal qamisa yanda aka aka sami mutumin wannan mutumi aka kira shi da mutum tasmiyatul insanil muslim aka kira wani mutumi musulmi abdul dinar aka kira shi da wato abdul dinar bawan dinari wal dirham wal khamis aka kira shi bawan dinari bawan azurfa bawan dirhami bawan kuma tufa da zai sa bawan kaza bawan kaza wannan da ya nuna maka cewa shi kamar ya bautar da kansa ne ga wannan abu to kuma zai zama da kamar yana ma ubangiji butulci ubangiji ya halicce ka ya kuma baka arzikin da kake samu iskan da kake samu amma kuma ka masa butulci yana maimakon ka rayu akan abin da ya halice ka akai sai kuma kai duniya ne take saka take hana ka to wannan sai ya cancanta a kira mutum da abdul dirham abdul dinar abdul khamisa abdul khamila da sauransu wannan ishara ne zuwa ga cewa shi ya mutar da kanshi zuwa ga wato wannan abin da yake nema din arabi'atu na shi na hudu tafsiru zalika bi annahu in utiya radiya wa in lam yu'ta sakhib yadda aka fassara halin irin wannan mutumi cewa idan aka bashi sai ya yadda in ba a bashi kuma to zai kuma yana kumburi kuma yana kushe yana wato fada wato shi baya baya wato halatto da cewa duk abin da ka samu ko baka samu ba to kadara ne na ubangiji me neman duniya ba ruwan shi da wannan sai ka shi in kana neman duniya ga irin manyan manyan in kana jin lectures na irin business psychology nan masu ba da wani lakcoci kan wai ya ajiya a neman kuɗi su za su ganga sun gaya maka su ba magana wani magana sun ji da risk sai da ana iya samun risk sai da dama ai dole in aka shiga wani venture sai akwai risk amma ba sa yarda ka ce ka je da kadara kuma saboda haka a daidai lokacin da kana malami ko kana uba ba sai da a ce maka ruthless father ba ba sai da a ce maka ruthless wani wannan teacher ba amma su yabo ne a wajen su a ce maka ruthless business cycle babu imani wato da kaga wani ma'aikacin ka ya maka wasu abubuwa kai ka kuɗi fa muke haka a nan kai tashi ka tashi kenan wato ba ruwan shekadara zai ce kawai sai ka cinka ne kawai shi wannan babu ruwansa shine in utiya radi wa in wa in lam yuqta sakhib to wannan wannan yana zai kore mishi ya da kadara baki da za ga shi kawai ba ruwansa ko ga Allah ya jarabce shi kawai shi da zaran yayi asara to asara yake ta dubawa zai kuma duba abin da Allah ya bashi ran da ya asara to zai to ranan insha Allah dace ya rike dace ya kuma rike figures din ma da ya asara amma an ce kirga abin da ya samu na riba kuma shi bai kirga to ne irin mutum ne wannan ai wannan mutuncin tayi yayi yawa to duk abin da ubangiji ya hana ka kake ganin kaman ya hana ka to idan ka kwatanta da abin da ya baka to ba ma za su kirga ko me shi kuwa ba zai kirga ko da kuwa ubangiji bai maka da komai ba na ci da sha sai rayuwar nan naka da iska kashi shaka iskan ka je ka tambaye wanda su iska yake musu gaddama daga aka samu oxygen nawa sai ya biya duk sakanni sai ka gani yadda abin zai zai duk yadda kaje ka dinga dan gwace da kudin sadan da za a yi wani shekaru ya oxygen wani nasa yace zai dinga biya ma wani oxygen za ka koyi da zai tsiyaye kuwa ai ku kamar tanki a ruwa a tanki kuwa za ka za ka same shi babu komai kuwa duk kudin sa da ana cewa ko bai iya kirgawa bai iya kirgawa ko shi na daya ko na biyu da Afirka to insha Allah aka samu yace zai biya ma wani oxygen aikin sa kenan biyan wannan to aka wani shekaru zaka zai je kudin sa ya rasa kuwa to da abun wato wani tare ba abin da bai amma ubangi ya baka wannan so da aka mu dinga halarto cewa ko da muna neman arziki in ubangiji ya ba mu gode amma in bai ba mu ba ko an samu kaddara to me zai kaddara sa mun halarto cewa ubangiji wani abu ya faru da ilimin sa da kuma wato rubutu da yayi da kuma ganin damar sa da kuma wato ubangiji shi ya kaddara ya sa wani abin ya bayyana maka in rashin samu ne ba ka samu ba shi ya halicci abin alkhamisa na biyar qawluhu fadinsa ta'isa wan takas ya halaka kuma lamarinsa zai zama abribai babu yanda za a yi wanda ya zama shi aikin sa kenan neman duniya zaka same shi yana da contentment yana da wato wato wadatar zuci zaka shi aikin sa kenan ya ce ai shi zai fara nema ya kai shekara 60 kace zaka fara nema ka ga shekara 60 duk ka zo ka ce zaka fara nema kuma shi ya ce yanzu ne ma ya fara nema yanzu ya fara kwalama ya fara hadama to kaga wannan ta isa wan takas ba zai samu dama ya ci abincin da yake ake ci ba dan shi dai kuɗi kamar da na faɗa wancan sati kuɗi duk wanda duk kuɗi wanda bai musu amfani mishi a wannan amfanin ba kamar yadda zan zayyana to shi ne shi ya zama kuɗin kuɗi ya zama shi shi kuma kaya kuɗi ana samu dan a ci a ci a sha a more a sa kaya a yi wato sami abin hawa sannan kuma in aure ne namiji ne ya aure duk kudin ya wuce wannan to za ka samu sai dai kun ya zama kai kuma ka zama shi sai dai shi ya hauka to duk wanda ya zama shi ka kashe shi ga shi kudi amma duk kudin ma da yanzu ya dauke mishi hankali ko aure ma bai yi ba shi aka je gaje shi nan aka shi wannan yi wannan gurin ya zama shi Allah na tuba idan bai ji daɗi ba in aka zo ana magana to kai yanzu a cikin kudin da aka yi kake ci ai shi baya isin komai sai kaza in ya dan sha ruwa da shi yake yi ne sai wani dan shayi sai ɗan kaza to kaga ai bai ji daɗin ba shi yasa zaka ga a duniya ba wanda ya kai larabawa cin kuɗin su kalmar da cewa gani duk bature da in ya zo sai ka gashi wani a kyamushe a kyamushe to da shi rayuwar shi kaskantacce yake rayuwar sa kuɗin ne a kindige gashi dai haka yanzu ko zo ka ba kannan ka je ka gashi yana da kima ne to wanda bai kai shi kuɗi ba a larabawa zaka san shi ka tare to ya ci ya ƙoshi ya ci ya ƙoshi ya sai gida ya hau mota ya yi aure shi ko duniya dama duk kuɗi yana neman wajen wani abin ne to kai kuma duk baka samu ba kaga kuɗi ya zama kai eh ibn ismi yana cewa idan baka hau kuɗi ba kuɗi zai hauka to kaga wannan shine ta'isa wal takas as-salisatu na shida qawlu shi da fadin sa wa idza shi ka falan takash idan ya samu idan kaya ta ta wato kurzine shi kar Allah ya bashi dama ya zaro wannan kaya Allah yana mushi addu'a irin wannan addu'a dan ya nuna maka abin da yi haramun ne kuma shirka ne karancin abu da ya zama shine shirka karama amma ta zama shirka bai ita kanta shine ke mishi addu'a wa idza shika falantakash in ya sami tsaya in ya fada wata ja'ifa ta fada masa Allah ya tsere shi a cikin kai ya fure shi wanda ita zama hanyar ma zuwa lafiya zuwa ya kaka ya kuma wajen ubangiji as-sabi'atu na bakwai at-tanawu 'ala al-mujahid al-mawsuf bi tilka sifat yanda ubangiji ko yanda manzo Allah ya yabi wato mujahidi wanda ya fito jihadi dan daukar kalmar Allah ta'ala wanda aka siffanta shi da waɗannan sifofi da aka faɗa shi ya fito bai damu da jikinsa ba bai damu ya wanka ba bai damu ya wanke jiki ba bai damu sai an san shi ba amma me yake nema yana neman ubangiji ya bashi lada Allah ta'ala ya kawai yake nema ya bashi lada sai neman fuskar ubangiji sai Allah ya bashi lada wannan kawai yake nema kuma wanda ya gane mushi da yabo gashi kaga dan ka samu ka cika cinye a duniya duk ba shine abin yabo ba ka cika cinye a lahira wannan shine abin da kamata mutum ya rika lura Allah ta'ala ya sanya kan mu mai da duniya ta zama ita ce mafi kolon ganin mu ya zama ita ce abin da kawai tana bi mu ana surkawa amma abin da yafi shine kun fi duniya ka annaha gharibun aw abir sabilin kamar misali Allah faɗa mu zama duniya kamar wato baki ne kaga ka goba ko ba zai zo kawai gidan mutane saka ta yawa ba zai dinga abin dan ƙari ƙari ƙari ƙari ko ya da wani mummunan hali ba ya nuna aw amiru sabili ko yazo zai ketare titi zai tsallaka titi wanda zai tsallaka titi zai tsaya ne mota ta kade shi bai tsaya ba tsallaka dan abin da yake bukata shi yayi wubi tsallaka abin sa shikenan aje hadal arwa ila bilad al afraj gari na farin ciki wanda shi farin ciki baya yankewa baki daya a shiga aljanna babu wani farin ciki illa a cikin aljanna Allah ta'ala ya sanya mu shiga aljanna Allah ya tabbatar daga dukan mu kan addini lokacin ko to ina ganin sai mu zakata anan abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya yafe mana insha Allah kuma in dai ka ci kitabun tauhid ne to kuma sai bayan sallah insha Allah abin da dan nauye nauye da alƙawura da muke son mu karasa mu karasa a wannan watan kafin zuwa Ramadana amma a sabar insha Allah za mu karatu shi ma wata kila wannan katin da zan baka shine katin karshe sai kuma in sace tukan kuma sai Allah ta'ala ya mana dawowa in dare da lafiya abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya ce mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كويتب ما شاء الله